10 point
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في ذكر الخوارج باب da ya zo na bayanin khawarijawa su wane ne khawarijawa eh akwai arrawafid akwai alkhawarij kungiyoyi suna nan birjak bila adadi waɗanda suka san kansu su ne suka yi bayani game da su kaman al'imamu abu hassan al'ashari a cikin makalatul islamiyyi na wakti lafi musalli كمان الإمام ابن حزم الأندلسي أتكين الفصل في البيان في الملل والنحل دا البغدادي في الفرق الفرق بين الفرق دبا كي إنك كرنتا سو sai ka dawo ka tabbatar da cewa abinda manzon Allah ya faɗa maka inna in ba shi kai riko da shi ba to ka shiga cikin imuwa ka shiga cikin bata da halaka wayannan kungiyoyin wannan kawarijawa sai da suka yi ijma'i kan kafirtar da sayyidina ali akwai kungiyoyin da suka ce sayyidina ali ya kafir suka kafirta shi akwai kungiyoyin da suna kafirta na fatima sayyidina al-hasan sayyidina al-husayn suna fadar maganganu marasa kyau game da su abubuwan da suka fada duk sai ka auna shi ka gani ga manzon Allah ce fatimatu bid'atun minni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-Hasan wal Husayn sayyida shabab ahli al-janna abinda manzo Allah ya faɗa ke to ga abinda kungiyoyi kuma suka faɗa to ga abinda alfazazi kuma ya faɗa da'u kullu qawlin inda qawli Muhammad to wanne ne za a dauka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta to sa'annan kuma akwai kungiyoyi waɗanda suke ga abinda manzo ga abinda manzo Allah ya faɗa na sayyidina abubakar da sayyidina umar sayyidina abubakar fil janna sayyidina umar fil janna sayyidina usman fil janna sayyidina ali fil janna sai suka ce a sayyidina abubakar sayyidina umar suna cikin wuta yanzu haka in baka la'ance su baka yi ma la'ananne ne baka kafirta su baka yi kan kafirci abinda suka faɗa kenan to abinda manzo Allah kuma ya faɗa waɗannan suna cikin aljanna ƴan aljanna ne magana ta sha bamban ko to alfazazi kuma yace da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin fama aminin fi dinihi ka muqamir maganar wa za a dauka mantaman zan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ahlus sunna suka ce ku waɗanda kuke fadar maganganu da basu dace ba game da sayyidina ali kuma ko kun san ko wane ne shi game da sayyidina na fatima shugaban matan aljanna kamar sayyidina al-hasan wal husayn sayyida shabab ahlul janna abinda kuke fada game da su din nan ahalis sunna suka ce ba mu yadda da ku ba ba daidai ba ne ba gaskiya kuka faɗa ba abinda manzo Allah ya faɗa kansu shine daidai waɗanda kuke faɗa babbakun maganganu game da sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina na Aisha na na Hafsa duk abinda kuke faɗa din nan ya sha bamban da abinda manzo Allah faɗa game da su to maganar wa za a dauka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita za a ɗauka a yi aiki da ita shi sa duk abinda kuke fada ɗin nan kuna fada ne a kan bid'a ba kan sunna kuke ba ba kan daidai kuke ba shi sa duk wanda ba mazhabin ahli sunna ya ɗauka yana aiki da shi ba wallahi tallahi yana kasada a cikin addinin shi sai an wayi gari ranar lahira kaga akasi ka ce abubakar na wuta ka zan shi aljanna kai kana wuta ka ce sai na aliyu ka kafirta sai ga sai na aliyu yana cikin shugabannin manyan aljanna kai kana wuta to riban me kenan ka ce a ba daidai ba ne sai ka bi mazhabin ahalin sunna wal jama'a duk sahabbai abinda manzo Allah ya faɗa kansu shine daidai duk wani manzo Allah abinda ya faɗa ba gaskiya ba ne ƙarya ne ɓata an fahimci wannan in ba haka ka fahimta ba ƙungiyoyi shi zo su rikita ma lissafi shi zo su rikita maka lissafi eh in ka karanta ƙungiyoyi to za ka tsane duk wata ƙungiya a cikin duniyar nan sai wacce take kan ahalin sunna wal jama'a har ita ahalin sunna wal jama'a din in baka san me kungiyanci ba sai ka mai sai kai ma ka mai da ita menene kungiya kai ma ka bid'a ke قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبيدا عن علي بن أبي طالب قال وذكر الخوارج فقال يفدا cikin khawarijawa sai ce fihim rajulun mukhdajul yad cikin akwai cikin su mutane mai mai gajeren hannu aw mudanul yad mai gajeren hannu aw masdunul yad duk ma'anar su daya walaula an tabturu ba don kada ku yi murna farce sa ku zamo ku yi kasala kiwo a cikin aiki ba la haddathukum bima wa'ada Allah allazina yaqtulunahu da na ba ku bayanin abinda Allah ya alkawari ma wanda ya kashe su ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallama akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu sai mai bayani yace anta samitahu min muhammadin kai kaji wannan kaji wannan magana ne daga muhammad qala i wa rabbil ka'aba thalatha marrati i wa rabbil ka'aba i wa rabbil ka'aba a kawari jawaki zai in ka karanta su zaka sha mamaki qala waɗansu suka yi ijma'i cewa sayyidina aliyu kafiri ne shi kuma suka yi sabani shin kafirci na shirka ne ko ko kafirci ne haka ba na shirka ba sayyidina aliyu sayyidina aliyu fa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر ابن زرارة قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي يخرج في آخر الزمان karshen zamani waɗansu mutane za su fito ahdasul asnani masu karancin shekaru sufaha'ul ahlami wawaye ya kuluna min khairi kaulin nasu suna fadar maganganu kaman gaskiya kaman zancen attahkimin kaji magane su kalimatu haqqin urida biha al-batil yaqra'una al-qur'an suna karatun al-qur'an la yujawizu taraqiyuhum baya wuce ne yamrukuna min al-islami kama yamruku samu min ramiya suna fita cikin musulunci kamar yadda zaka harba kibiya abin ne wuce haka su ma suke fita ba su dauki komai ba faman laqiyahum falyaqtuluhum fa inna qatlahum ajrun inda Allah liman qatalahum قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا kalmar su Allah yana magana game da haurawa haurawa wata nuri ne cikin san Iraq da mutanen da ke wajen suna da tsananin addini har suka yi guluyi suka wuce haji yace kalmar su Allah yana faɗa wani abu game da su fa qala sai yace sami'tuhu yadhkuru qauman yata'abbaduna yace naji yana fadar waɗansu mutane suna ibada ya haƙiru a hadukun salatahu ma'a salatihi in kaga suna sallah sai ka rena da sallarka yadda suke sallah sai ka ce da gaske kamar da gaskiya wa saumahu ma'a saumihi sai ka rena da azuminka tare da in ka auna da azuminsu yamrukuna min addini kama yamruku samu min ramiya suna fita cikin addini da sauri da gaggawa kamar yadda in ka harba kibiya ya shiga cikin jikin dabba zai wuce fita bai dauki komai ba haka suke fita cikin addini ba tare sun dauki komai ba akhadha sahmahu fa nazara fi nasrihi fa lam yara shay'an da ya harba kibiyan yaje ya shiga cikin cikin dabba ya fita da ya duba ba abin da ya fito a ciki saboda saurin fita da ya a ciki fa nazara fi rasafihi fa lam yara shay'an sa'an nan kuma sai ya duba a cikin abin nan da ya duba kibiyan ya duba kan ya duba tsake ya duba ko ina ba abin da ya gani a ciki فنظر في قدحه فلم ير شيئا فنظر في قذذ فتمارى هل يرى شيئا ام لا sai duba a cikin kunna abin nan kibiya din ya duba yana shi ko ya ma dauko na abu ko bai dauko ba to ba abin da ya dauko kenan ko رصافه جمع رصفة وهو عصب يلوى على مدخل النسل من الصهد قدحه بقصر القاف وسكون الدال هو عشر خشب السهم في القبض هي ريش السهم واحدها قضة كما عندهم كفلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسامة عن سليمان بن المغيرة عن هبيد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي سأسام بيانا أتين الأمة قوما يقرؤون القرآن متاني سنة كراتو القرآن إن كجي سنة كراتو كمان درسي لا يجاوز حلوقهم كراتو بايا وشك مقوبرز يمرقون من الدين كما يمرق الصعب من الرمية haka suke fita cikin addini kamar yadda kibiya ke fita cikin abin da aka haram ثم لا يعودون فيه سألنا كما ذاس داو أتين الدين بصير الدين سنت بكينا هم شرار الخلق والخليقة سوني ما في شر الخليقة قال عبد الله بن الصامت فذكر ذلك لرافي بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الجفاري فقال da na faɗa ma wannan bawan Allah sai ce wa ana aidan kan sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ni ma naji wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأهوس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن ناس من أمتي ذا أسام وسمتاني تكين الأمة تسنى كراتو القرآن ليقرأن القرآن ناس لا مضاف لقسم ونون التوكيد الثقيلة يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية كاسنن دا سن كراتو دا إيا كراتو دا فاما تكين كراتو أما رد سنة كتاكين الدين المسلمين sun yi suna fita da ba abin da suka ɗauka cikin addinin musulunci kamar yadda za ka harba kimiyya mai ƙarfi ya huda ciki ya fita can aje a ɗauke shi a kalli kunnayen a kalli itace a duk ba abin da ya ɗauko a ciki su ma ba abin da za su ɗauka a cikin addinin musulunci to in ba ka san kan kungiyoyi da kungiyanci da kungiyoyi ba to sai ka je ka samu kanka cikin wayannan abubuwa saboda kowa ba wanda zai zo ya ce maka kaza kayi kaza saboda kaza a sai ya shimfiɗa sai wannan bid'ar tasa ko kungiyar tasa sai ya mata shimfiɗa ya kawata ta da kaza da kaza da kaza da kaza kaza sa'annan karshe sai zo yana janka shigo shigo ba zurfi sai zo imanin ka ya ragu ka rasa imanin ka to sai bayyana maka ainihin abin da ake nufi kuma sai ka karba hannu biyu biyu amma farko ya faɗa maka ba za ka yi ya faɗa maka ba za ka yi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار خوارج وكرنك ومتاج قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشء يقرؤون القرآن za a samu ‘yansu matasa mutane suna karatun alkur'ani la yi jawuz taraqihim kullama haraja qarnun quti'a kullama qala ibn umar sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullama haraja qarnun quti'a akthar min 20 marra hatta yakhruja min iradihim ad-dajjal wannan yazo su tafi wannan yazo ya tafi har karshe su an samu cikin su dujal zai cikin su dujal zai wannan zamani zai tafi wannan zamani zai tafi karshe cikin wadansu za a samu dujal zai fito Allah ya kiyaye dujal kuma an ce sharru ma yafi komai sharri Allah ya kiyaye zai zo ne karshen zamani ya fitini duniyar nan sai manzo Allah ce babu wani annabi sai ya tsoratar da al'umma sa zancen fitinatul dujal na ba ku labari na faɗa muku akwai abubuwan da na faɗa muku ba babu wani annabi bai faɗa ma al'ummar sa to amma kana zaune baka karatu baka baka san abubuwan da ke duk abin da ya zo na rayuwar duniya sai ka je ka karba yana yi maka kyau ka sani menene yake cikin wannan abin shirya ce ko fata sa'annan kuma kullum in ka tashi sai ka ce ihdinas siratal mustaqima صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما جاء abin da yazo maka na cikin rayuwa baka aunawa ka gani صراط الذين أنعمت عليهم ne ko al-maghdub ne al-dhalluna baka aunawa sai ka shiga ciki kai tsaye to Allah ya kiyaye wannan محمد بن صباح قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيران جيران هنيا مكة وهو يقسم التبر والغنائم منذ الله ينا ربا ريبا ياكي أبا ونا أبا ونا أبا ونا وهو في حجر بلال فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل منذ الله ينا ربو ينا ربا ونا ينا برنا sai wani ce ka yi adalci ya muhammad fa'in na kalamta adil ka yi adalci ba ka yi adalci ba da wa yake magana to shi kenan in an yi manzon allah haka da wani ya zo yana zagin sai na abokar sai na umar sai na usman ne wani abin gwanin ta yi i'dil ya muhammad fa'in na kalamta adil i'dil filo amri ya muhammad فإنك بالتوكيد لم تعدل kalmomi guda uku duk kowanne ne jafa'i i'dil yana tsawata mawa manzo Allah ya Muhammad yace ya nabi Allah ba sannan yace fa innaka abin da yasa nace kai adalci saboda tabbas lallai dahir kai ba kai adalci ba faƙala sai mazu Allah ce wai laka wa man yi adil ba adi izalam a adil faƙula da hukaunar wa jadibin billati iya asa ka ji kalmomi da fada adil ya muhammad fa'in na karamta adil ce wai laka wa man yi adil izalam a adil an in bai adalci ba wa zai adalci فقال عمر شيء سيدنا عمر شيء دعني يا رسول الله حتى أدري ما ألقه ألقى هذا المنافق يا من زعل كبر سارك وأن منافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصحاب له yace ai wannan yana cikin ƴan uwansa danginsa abokansa mutanensa ire-irensa يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي أنا أنجي أبن نفاق منذ الله كفدا مؤمن يا فدي ممونر مغنى يا فدي كلمة بيزافي إرم وند أكفدا بل وند يفيتا ها ويلك من يعجل بعدي إذا لم أعجل ويلك ويلك كيتوك in ban yi adalci ba waye zai adalci don Allah jawabin da ya kamata ba wannan kenan jawabin su shine abin da sayyidina Umar ya fada da amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba haka bane wannan in ka ce zaka kashe shi ma ba wani gwanintin da kai a cikin su za a samu dujal to shi yasa me kashe shi zai maka ai an ga manzon Allah sun kenan muna ladabi kenan aka yi masa ko da jafa'i da komai shi kenan sai wani hadisi eh حدثنا بكر ابن خلف ابو بشر بعد ما شي بني با حدثنا هشام بن عمار shi ne bakru ibn khalaf bakr in ka ji bakr balarabi ke in ka ji buku ta kari ke nan bak in ka ce bakr to laraba su haka suke ce ta kari kuma buku قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في اخر الزمان او في هذه الامه يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم او خلوقهم سيماهم التحليق الا من سنا اسكي اذا رايتموهم ان كنغنس او لقيتموهم كوكو كهدسوا فاقتلوهم ya ka ce shi mahun attahalik ai alamatun walmurar da tahalik halkun ra'as wai ya alama ya ce ga suna yawan aski gashi shi ne suka ce kuma babu dalili da ke nuna cewa aski gashi haramun ne saboda an ce alama ce kawai قال حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي غالب عن ابي امامه يقول شر قتلى شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه كلاب أهل النار yace mafi sharrin wanda an kashe a ƙarƙashin adoron ƙasa da kuma fiyayyen wanda ya kashe wanda ya kisa kilabu ahalin nar karnukan wuta kan kana haula muslimina fasaru kuffara da musulmai ne suka zama kuma kafirai qultu ya aba umama hadha shay'un taquluhu qala ya ubama wannan magana ce kake fada da ajihuka ne qala bal samituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khawarijawa ke in kana so za ka karanta za ka karanta littafi al khawarij khawarijawa rawafid rafidawa alladhina rafadu kaza alladhina kharaju ala kaza tun daga zaman sayyidina usmana haka aka suka mutane suka je aka yi fitina zamanin sayyidina ali wa ya kashe sayyidina ali ibn miljam ba je kashe shi ba shi ya kashe sayyidina ali sayyidina husaini suwa suka kashe shi eh rafida daga wa daga cikowa fada mana gana su suka kashe duk abin da ba kan hanyar suna yake ba wallahi sunan shi fata eh sunan shi kasada kana kasada da addinin kake saboda za a waye gari ranar lahira duk hayanin da ka tafi da shi da kai da kowa ne ne za ku ga akasi akasi za ku ga manzo Allah ce sai na bakar da Umar suna cikin aljanna duk wanda ya ce suna wuta ƙarya yake manzo Allah ce Hassan da Hussein sayyida shababi ahli janna duk wanda ya fadi wata kalma aka san haka wallahi ƙarya yake to me amfanin ka je kana bata wa kanka lokaci sunna allazina hum ala ma ana alaihi wa ashabi ma za kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi بالنسبة لصحابه بالنسبة للصحابة في الجنة عشرة مباشرة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة بعد ما زال الله فلا صلى الله عليه وسلم shi yasa duk wata magana da zaka fara kana cutar da kanka ne kana tahin saharata yawman li yuhiha wa lam yudirha wa awha qarnahu alwa'i tinki yace akuya rakaru rabo karu ya dauki kahon shi je je haukan dole da goron dusu yana karu wai zai faffasa duwatsu ya na ti haye aka ce ashuka alal ra'si la tashfiq alal jabal ace ka tausaya maka ka karka tausaya ma dutse ya na ti hasaharatan yawman li yuhiha ashfiq alal ra'si la tashfiq alal jabal ka tausaya ma ka karka tausaya ma sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina aliyu nana aisha nana hafsa nana fatima alhassan wal husayn alashar sabon manzo Allah duk sun wuce mas'alar su an gama da ita kai ta fama kayya za ka ina ilme makomanka ina matsayin ka ranar tashin alkiyama su in kana so ka rabu da maganar su kawai an gama ba za ka iya canza komai ba cikin abin da Allah ya ba su babun fi ma an karatul jahmiya jahmiya su kuma atba'u jahm bin safwan al-tirmizi jahmi wata kungiya ita kuma ke قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بعد abinda suka yi musu su suna inkari sifofin Allah ne madaukakin sa قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ووكيع وحول السند قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وابو معاويه قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منكسن جي زوني وجن منزو الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر سي منزو الله يكلي وتا درن ليله البدر كده وتا لوكacin da ya cika قال سيتي انكم تبس سترون ربكم كما ترون هذا القمر tabbas za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata ma wajhul tashbih kama tarawna hadha al-qamar kamar yadda kuke ganin wannan wata za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata to tashbih da aka yi din tabi cikin menene yau eh ba wahalar gani ba wahalar gani tashbihin kenan yanzu wata ya fito wata ya cika goma sha biyar daren goma sha biyar ko sha kowa daga kansa kowa daga kansa kansa zai sama zai gani ba wahala to haka kowa zai ga ubangiji sa ba tare da ya sha wahala ba wajen gani to fil ra'i kenan ko fil mar'i at tashbi'u kamar tarawna hadha al khabar la tudammuna fi ru'yatihi la tudaruna baza baza ku baza ba wanda zai cutar da wani ba wanda zai hana wani gani فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا إن كوكا إيا زاكر إن كوكا إيا يد بزاء رجائكم وأكن صلى قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فافعلوا معنى إن زاكو يكوكري صلى الأسباب صلى المغرب صلوا لي أي كوكري أي سكالوكتي ثم قرأ وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبح ما معنى التسبيح وسبح ايه ايه إيه التسبيح معنى التسبيح اصل التسبيح ولولا انه كان من المسبحين سبحان الله iyo kenan ko me iyo neman duk sa'an da mutum ya fada a cikin ruwa ya zai zai gan shi yana ta fama don ya ganye mai ya tsirar da kansa ko ko don ya wanke datti ya bar gabarin jikinsa dukkan bin kowanne yana ce sa aka ce a tasbihi kenan sai aka ce babu wata kal tasbihi tana cikin manya-manyan kalmomi waɗanda ake son mutum ya yawaita yinsu kuma duk wani abu mai ban mamaki mai girma mai sai an fara da tsarkake Allah sa'an subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ba haka bane ba sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard halittar sama da kasa sun tsarkake Allah fi'lu madhi to me yiwa ka ce to ai fi'lu madin ne sabbaha wata hat tasbih qala yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fi'lu mudari kuma qala sabbih isma rabbikal a'la fi'lu madin fi'lu mudari fi'lu amri sanaje fa subhanalladhi subhanalladhi asra bi 'abdihi jami'u tasarif al-lugha ya zo cikin tasbih sa'an aka ce falaula annahu kana minal musabbihina lalabita fi batnihi ila yawmin yub'athuna isa kada kai sakaci harshen ka ya kiwa wajen tasbihin tsarkake Allah tanzihul lahi amma la yaliqu bi jalali fasabbih wasabbih ka tsarkake bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi kafin fitowar rana da kafin faduwar rana kai sallar farillai kai nafilfili kai zikiri kai ta tasbihi kana tsarkake Allah madaukakin sarki قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر كنا تشوتوا وجنغنن kuna cunkoso kuna cutuwa kuna turmusu musu wani na tura wani wani na tumbura wani wani na hana wani ganin wata lailatul badr na goma sha biyar kalula suka ce a'a kala fakka zalika la tudamu na fi ru'yat rabbikum yawm al-qiyamah haka kowa zai ga ubangiji shi saboda jami'a an karatin ruqya an karatin ruqya shi yasa ce yarahu al-mu'minuna bi ghairi kayfin wa kabini wa tashbih wa darb min misali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu faya husran faya husrana ahla al-i'tizali ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال إيه. قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى رب ربنا يا رسول الله زامك أبنجي جمه قال تضامون في رؤية الشمس في, في الظهيرة في غير صحاب كنا cutuwa wani na ana wani ganin wata a cikin dare gashi nan a cikin dare ba girgije ba komai kulna la muka ce a kala fatudamuna fi ru'yatil qamari lailatul badri fi ghairi sahabin قالوا لا قال إنكم لا تضارون في رؤيته في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما haka za ku gan ubangiji Allah madaukakin sarki kamar yadda kuke ganin wata a daren goma sha biyar to jami'a su sun ce ba za a gani ba ojuhun yau ma'izin nazira ila rabbi ha nazira ai wanda ya tawili ya fi ka iya larabci eh mutazila su suna cewa ba za a gani ba sai aka ce to imama na wujuhun yau mai din nazira ila rabbiha nazira sai jarar da babban malami ne an san shi ko? wane ne? imamu zamakshari ko imamu zamakshari duk da abin da yake ciki sai da aka jinjina mishi wurin tafsiri babban malami ne ya kiyaye lokacin ya sarrafa yadda yake so yasa sai a ce ƙwaƙalar imamu zamakshari imamu zabashiri ake cire shi ya ce ya yi ba wata matsala ba ne wujuhun yau ma'izin nazira ila jamu il'ila fabi ayi ala'i aibin ni'ima ta nazira tantaziru ni'imatan ba suna jiran ni'iman Allah haka shi kuma zo shi jaran la mutazili ne kuma yana yana alfahari da haka amma har malaman ahlus sunna suna karanta tafsirin shi kuma ana dauko Allah ya hore masa Allah ya bashi ilimi shi yasa yana sarrafa luga yadda yake so ce tai wujuhun yawma idhin nadira ila rabbi yace ila jamu ala jam ila mufradu ala ma'ana ni'ima ba ila rabbiha nazira tana tana tana kallon ubangiji ta bane tana jiran ni'ima ubangiji nazira ai tantaziru قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا حماد بن سلمه عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن قدس عن عمه ابي رزين قال قلت يا رسول الله أنا نرى الله يوم القيامة زامك الله رانا تاشن القيامة وما آية ذلك في خلقه مي علامة حكا أتين هلتسا قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به آه. duk sa'an dukkanku in kuka fito baki ɗayan halitta su fito wata kowa yana ganin wata ne kamar shi kaɗai ke ganin kuma kowa yana ganin ƙala ƙultubala ƙala fallahu a azamu sai ce allah ya fi haka wa zalika ayatu fi khalqihi alam aya ce a cikin halittarsa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة أن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوت عباده وقرب غيره ya ce ubangijinmu yana dariya irin dariyar da ya dace da shi min kunoti ibadihi wa kurbi riyarri saboda yanki kaunan bayansa aijiran aijiran aijiran har an yanki kauna sa'annan kuma ga kidan nan yanzu saura kiris a ga canji a samu canji eh mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib قال قلت يا رسول الله او يضحك الرب yace ubangiji zai yana dariya qala na'am yace yi qultu lan na'dima min rabbi yadhaku khairan mutumin kauye ne fa yace ubangijin da ke dariya ashe ba za mu rasa alkhairi ba game da shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه إلى أبيت يكسجي كافية هل هل قال كان في أماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ينا تكين هواء ba sama da shi iska iska ko wani abu ba wani abu sama da shi ba wani abu kasa da shi wa ma samma khalqun babu wani halitta arshuhu ala al-ma'i arshi shi na kan ruwa hadha hadithun da'if wannan hadisin da'if قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن مهرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت منا ترى عبد الله بن عمر ينا توافي الكعبة إذ عرض له رجل فقال سير متيفتو يتي يا ابن عمر كيف سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى me kaji manzo Allah yana fada dangane da najwa ma'ana ganawa da ubangiji ranar tashin alkiyama qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yudna almu'minu min rabbih yawm alqiyamati za a kusanto da mu'mini ranar tashin alkiyama kusa da ubangiji shi hatta ya ba alai kanafahu har sai ya dora ay sitrahu thumma yuqarraruhu bi dhunubihi sa'anna atabbata tabbatar da zunubi a tabbatar masa da zunubansa fa yaqulu hal ta'rif ka san wayannan zunuban fa yaqulu ya rabbi a'rif sai ce eh na sani ya ubangiji hatta idza balaga minhu ma sha Allah an yabluga qala inni satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma ka san wannan ka san wannan da kai a lokacin da kaga zaka manta ce duk na sani sai ce to ai na sutarce maka shira duniya yau kuma na gafarta maka na suturce maka ba zan kama ka da shi ba sun mayuta sahifata asanatihi sannan a bashi littafin ayyukansa na kwarai au kitabahu bi yaminihi qala wa amma al-kafiru aw al-munafiq fayunada ala ru'us al-ashhad kafir ko munafiki za kira shi ne akan halitta duk suna kallo a nuna masa amma duk wanda ya laifi Allah ya sutura shi a duniya Allah zai ya fi ƙarfin kuma Allah zai tabbatar mishi da shi kayi kaza ka tuna yace eh amma na suturce maka a duniya ba wanda ya gani ba wanda ya sani je kana gafarta ma a lafiya ka san laifi ya kasu kashi biyu ko sabon Allah ya kasu kashi biyu akwai wanda son sha'awan zuciya ke kawo shi akwai wanda shaitan ke kawo shi inna nafsa la ammaratun bisu illa man in kana son ka san wannan sabon Allah sha'awar zuciyarka ne to ka duba ka gani duk sa'an da kai niyan kai sabon Allah sai Allah ya kawo ni al'amari abin bai yiwu ba ka sake nacewa sai kai to to kazan shahawa ce ta zuciya amma kana son kai sabon Allah wannan bai yi ba sai ka canza wani kai ka canza wani kai to shedan kenan don shedan shi ba abin da yake so ai sabon ba wannan da ainihin wannan ba ainihin wannan sabon ba ya matsa maka nan kake sai nuna maka wannan sai nuna maka wannan abin da yake so ne ai sabon to shedan kenan kuma sabon amma za ka yi kaza sai abu biyu ba ka dace sai ka yi wannan san zuciya kenan shahawatin nafsa shahawatin na innan nafsa la ammaratun bisu iko illa marahim rabbi ko ya sattar ya sattar ya sattar قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع من انقطاع هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين في الأشهاد شيء من انقفال سيتي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وأن سوني وأن سوني كريا وأبنجي على أشورارا لعنة الله على الظالمين لأنت الله لأنا الله أكن الظالمين الله يكيئي قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباد العباداني قال حدثنا الفضل ابن الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم والله حديث ضعيف منذ الله يقول mutanen aljanna suna cikin imansu in safa alahum nur shi haske ya fito farafa ru'usahum suka daga kawunansu فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون قال فينظر إليه وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه ويتن إمن لكي تكون الجنة رند أكجي كغا الله سيكمان هذا دوة نعمة shi yasa yace yarahu almu'minuna bighayri kaza kaza kaza wa darbi wa tamsilun wa darbin min misali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa ya khusrana ahla al-ijzali mana duk ni'iman dake cikin aljanna dama ai ni'omin dake cikin aljanna guda nawa wani iri nawa eh a guda biyu ne a yan sun eh eh annabi adamu yana cikin aljanna duk ni'imar da ke cikin aljanna bai ishe shi ba sai da aka halicci masa mace ita ce karshen jin daɗin ni'ima duk ni'imar da ke ciki ba shi ba sai da aka halicci na na hawa ba haka bane ba to duk wata ni'ima zaka zo cikin aljanna zaka zo duniya ka ci duk wata ni'ima kuma in ka duba wani jin daɗi na duniya banda imani da ibada ba abin da ya kai mace to ita ce kuma ake tare da jin daɗin rayuwa da ita har cikin aljanna ku cikin aljanna aka fito duniya za a koma kuma ita ce har cikin aljanna ita ce kuma shugaban ni'ima darajar mace ke da ku yayin mamakin mai a duk wanda ya raina mace bai san mai cece mace ba ne na zauna kauyen laraba a cikin madina wallahi mace ce alhurma ni'ima wai mace ni'ima ce daga allah wajen ɗan alhurma haka alhurma ni'ima wai mace ni'ima ce je kama kama daga gani ga ta tsohuwa kaman era ne hurma hurma karka taba mishi hurma hurma kan kusa da ita zai buge ka ga dabu ta tsufa ba ta iya ba wani abin amma in baka san mecece mace ba to sai ka sai ka kasa jin dadin ta ka kasa jin dadin rayuwa da kusa eh eh ya ne ya tozartawa ba yadda ba ne ya zama haka dai ba yadda za a yi ko kai sai da bature sai da ruwa ya ci ka a wuya sannan ka kake farsar da cewa ka za kuskure ne ka za kuskure fitina ce fitina ce shanin bature ya zo ne da kyautata abubuwa ikhan abinda kake so sai kyautata maka sai janye hankalinka daga wajen sai janye ba ga wayoyi ana ta yi su ba ba ga motoci ba ga mai mai duk abinda zai dauki hankalinka shi ke nan ai su turawa sha'anin rayuwarsu in baka su kansu sun fara fahimtar fa kuskuren da suke ciki ba sun fara fahimtar jinsin su ba shi da albarka ne karewa yake aka ce musu za su zo duk abubuwan da suke da shi na teknoloji zai zo hannun ko afirka ko asiya eh yanzu an samu jamani duk mutum uku in ka same su mutum ɗaya ne mutumin jamani na biyu su shigowa su kai tiyan sun fara fahimta haka su kansu yanzu suna mai suna mai suna karfafa gwiwa kara haiku har ki aba mutum sannan sai su kuku rage ce musu aka yi duk wannan teknoloji da kuke da shi kasashen turai jinsin tura ba shi da albarka karewa yake mutumin afirka yanzu yana da mata hudu yana da daya ashirin mutumin asiya yanzu yana da mata biyu yana da mata ya'ya duk ya'yan za su zo su za su zo suna suna da teknoloji suna da mai da mai su za su shugaban kasa amurka yana fi to haka zai zo komai zai zai dawo hannun mutanen asiya to shi yasa ake ta sakawa a je asiya jafirka a sa musu fitina su ta kashe kashe ana wai ko jinsin zai rabu kuma sai karuwa yake daga ana ta tashin hankali ana ta koran mutane central africa ana ta mutane sudan ana ta mutane mazara duk wahalhalun da ake cikin inda aka tattara su wata ta haihu wannan tana shayarwa wata ta haihu wata tana duk abin da ake yaki hana haihuwa ba haka bane ba daga jinjiri ana shayar da shi ana yaki ana komai da komai da cikin ta ta haihu kuma shi ne abin da ya rikita musu yake rikita lissafi shi ne abin da yake rikita lissafi amma in ba haka ba ai lokaci ya ce hadisan na da yawa ko da kansu yanzu sun fara dawowa daga rakiyar a daina haihuwa ne suna son aiki suna karfafa gwiwa suna ba da kyaututtuka suna ba da mai da mai to amma abin mata turawa abin da suka yi yaudararsu suka yi ya abin ainihin abin da za a yi mamace a kwasho mata haƙƙinta ba shi ake yi ba sai ba shi ake yi abin da za a yi a kara mata wahala shi ake yi to kuma an kawata mata an kawata mata ya za ta yi ba ta da ilimi ba ta da ƙarfin ilimin da za ta fahimci yaudarar ta kai abinda kake so ne aka kawata ba shi abinda kake so sai aka kawo abinda ba aka kawata aka ce gashi abinda kake so din sai ka karbe shi hannu biyu sai tafiya ta yi tafiya shi ka sashe ba hanya ba ce in ana so a kare ma mata hakkin su wace hanya ya kamata a bi eh ayi me eh shi kenan matsala ta gama kamar kano ta ce an kafa doka majalisar kano allah cewa ya yi wa alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf duk uba ke da nauyin ciyar da 'ya'yansa ko sun yi ɗari gobe kuma zai zo gani yana so ya yi goma ya gani ba shi an ce mishi ya hankali ba amma a auren da mace tana alfahari ta haihu ta haihu ta haihu abin murna ana sai ya sun kai biyar ko bakwai ko sai zama ta kuma masifa da bala'i miji ya sake ta ya kore ta miji ya mutu bai bar komai ba miji ya kaza kaza ita za ta yi ta fama kuma ta ciyar da su ita kanta cewa aka ya kula da ita amma yana cikin doka an ce an kafa doka kano ya shiga cikin duk wanda ya mutu ya bar ƴaƴa danginsu za a dora ma nauyin ita matan ba wa- ba ta da wa- ba za a dora mata wahalar ta je sai ta nemi abin da za ta ciyar da su ba ina yayyensa ina kanninsa ina kaza kazansa ina kaza kaza suna da kuɗi ma'aikaci ne kai an san albashinka kawo ko kwandala ne a wata ya dan kasuwa ne kai kana da shi kawo naira dubu a wata ka- sai a tara abin da za a duba ƴaƴa hankalinta kwance ba abin da zai tilasta mata ta je sai ta nemi abin da za ta ci da kula da ƴaƴanta in ya mutu bai bar komai ba kenan in kuma sake ta yayi a tilasta mishi a yanzu ba shi da hali ne ya tashi je ne ba ya da lafiya ya je ya yi sana'a ma ya je ya yi sana'a ya yi dako ya yi aiki shi kenan ya tashi je ne ko ko ƴan uwansa su bibiya ita wannan matan ba a taba dora mata aka ce ma kula da ƴaƴan abiyata ba haka bane ba ba ka kira musulunci yake ba to yau gobe sai ga komai ya zo ya dawo man an kare mace mutuncinta da darajarta a shar'ance to shine za ta ji daɗin rayuwa amma suna da yaudarar ki ki fita ki yi kaza kaza kaza kaza kaza meye da meye da meye sai an fita sai su bar ki bakin titi mararraba sai su gudu su bar ki Allahumma ajina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala,